بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وليه وخادم ومساجد عدل وأدهم بذاك ما بدا وكان كل أمور معزوف ولا حكم أمهاتكم تمثلا إذ عين الحر باللبس بالاسم تحريمه يأم بالأنواع وأنك لا يأم ما يبأجر لنبيه الإجمال كيل يدمر قدر ذروة كما في حرمات عليكم من ميتة نفع أم أممت والثالث العقلي ذات الحكم لعلة إلى القياس فنمي كذاك في مقول فعل منشي كلا أكلت آت بعد بعد هلفي فهمته بكل ما مأقول فإنكم صرح بالمقول نعم وليه وخادم وشاهد أدل wannan sharan karatun mu na jiya ne نعم kullun kayan ma la arba'atun bi isfa la yakiru waliyun نعم wa hadibun wa shahidan wa shahida adilin ko نعم shine muka faɗa karashin karatun mu ne wa sani zamu tashi to. وثاني قل.
وثاني wa sani kul نعم kace kace na biyu
نعم na biyu shine umumu mahzubi معزوف shine umumi na mahzubi Na'am.
yanzu abin da uban da muke muke ta karanta har yau muna karantawa ne akan abin da yake zahiri kamar yadda muka faɗa tun sun ne shi abu ya kasu shi nasi yakan ka samu kashe kashe hudu shi lafazi yakan zama yana da abubuwa guda hudu ko ya zama nasi ne ko zahiri ko ma'awali ko mujmali To mun yi magana zancen mujmali da abubuwansa mun zo muna magana zancen zahiri wanda a dama mun faɗi nasi shi tun da farko asila shi nasi kawai shine abin da yake lafazinsa baya wani rikici kawai daga an faɗe shi an san fuska ɗaya kawai abin yake fuskanta ba za a dinga hangen wani waje ko zai yi wani waje ba idan kuma ana tunanin zai iya yin wani waje wato ya kasu kashi biyu zai iya yin nan bangaren zai iya yin nan bangaren amma sai aka samu wani abu kuma ya rinjayar da shi to ya zama zahiri kenan to idan kuma ya zama abin nan a wato amin a daga cikin abin ne kai ya zama da cewa an samu wani abu ya rinjayar da shi daga cikin shi lafazin ko kuma wani abu wanda yake ya kusance shi to sai a ce wannan abin ya zama zahiri idan kuma harji ne sai daga can wani waje daban sannan aka ɗauko wani abin ya zo ya fayyace cewa abin nan fa kaza ne to shi a kira mu'awwali an gane ko mujmali kuwa shine gairu mutalhi dalalati shi zai yi nan din, zai yi nan kuma ba har yau ba a samu wani abu wanda zai iya rinjayar da shi ya ce ya yi nan din ba shine waɗannan abubuwan su ne muke karantawa to mun yi magana yanzu yau magana da muke magana muna magana ne akan wannan karatun namu akan zancen zahiri muke magana wanda mun ce zahiri tun da dama mun ce abu ne wanda zai iya yin fuska ya nan ya nan amma kuma sai aka samu wani abu ya zo ya rinjayar da ɗaya fuska a cikin kuma lafazin shi ake kira zahiri to a kansa muke magana waɗannan abubuwan da suke rinjayar da abu ya zama zahiri guda takwas ne saboda guda takwas ne su ne wanda mun karanta hakika da majazi da ishtiraki da infiradi da ilmari da istiklali da kuma takadimi da tahiri da tartibi da kuma ah, ta umumi da tahsisi ko waɗannan su ne abubuwan da muke karanta mun karanta wajen guda bakwai yau kamar taradufi da tabayuni duk mun karanta an gane ko yanzu a cikin na bakwai muke magana muna magana akan umumi wanda shi ma magana ce mai faɗi da yawa shi umumi shi ne muka ce da haka ya kasu kashi kashi uku akwai lugawi akwai urfi akwai akali mun gama da shi lugawi shi ne muka ce shi ma ya kasu kashi wajen kashi biyu har ila yau akwai abin da yake lugawin ne a lafazi ne amma akan kansa ne za ka iya zai iya sawa ya shiga akwai wanda yake fi maduhuli ne wani abu ne ya shiga cikinsa ya sa shi ya bayyana shi a a gane shi ko akwai kuma abin da yake na daban ne wanda ba ba wannan ba wannan ba wanda su ma muka ce sun kasu kashi uku har ila yau wancan din wanda yake a cikin lafazin ne ya shiga ya kasu kashi uku wanda su ne muka yi magana su ma ka saka su ko to wa- wannan kuma yanzu magana da muke magana muna magana akan zancen na biyu shine mun gama akan zancen umumi lugawi kenan yanzu za mu koma lugawi umumi urfi kafin mu koma umumi a gari yanzu mun gama rabe-rabe ne na umumi lugawi shi muka gama an gane ko to yanzu kuma za mu koma umumi a urfi shine abin da za mu gana shine na biyu yace shi ake kira umumu hazufin نعم umumi ne na abin shafewa jala urban da ya bayyana urban al'ada amma ya zama ya bayyana abu ne an shafe shi amma al'ada ta zo ta bayyana abu daga an faɗa abin ko ba a gaya maka abin da aka shafe din ba za ka ga al'adance ai kaza kawai ake nufi al'ada ta fassara shi wannan shi ake kira umumi urfi kenan na'am ko a ce masa umumi ma'azufi ummahatukum masala wannan abun karatun namu zai misaltu ne ga ummahatukum da aya qur'ani take fara take cewa hurmar alaikum ummahatukum to cewa hurmar alaikum ummahatukum da aka yi magana to yanzu nan haramta wannan da aka yi wasu irin haramtawa ce kaga anan wajen al'ada za ta bamu cewa daga an ce mace aka ce an haramta ta ai ana magana istimta'i yake magana kowa ya sani mutum da an ce istimta'i ne to wannan abun ya hana umumul istimta'i zuwan wannan abun al'ada da ta zo shi ta hannu dama da abin da muke magana ai wannan abin ya kawo mana umumi ko to kawo wannan abin da cewa haramar alaikum sun tunta umma hatu kunna shi kawo mana umumi istimta'i cewa ka sun bada ita ne ko ka shafe ta ne ko ka tafe ta ne duk wani istimta'i dai ita uwa ne ta haruma a wannan lafazin ba dama ta tsare ya gama da wannan gaba daya wanda kuma wannan abin da ya shirye da mu din nan shine mai al'ada ce ta shirye da mu a bisa cewa kaza ne da an faɗa domin ba haka ban an ce wa an haramta ta sai ka ce da me aka haramta ta a ga al'ada ce za ta gaya maka cewa ai kawai wannan abin ake nufi
iza ayyana al-urfu domin al'ada ta ayyana wannan abin isin ta cewa abin da ake nufi da haramun din nan isin ta ake nufi shi al'ada abin da za ta nuna maka kenan na'am tahrimuhu ya ummu bil tunda ku haka ne an ce haka ne an ce istimta'i ne ko to tahrimuhu haramta istimta'in ya ummu ya gama bil anwa'i da duk anwa'ul istimta'i kowanne iri ne gaba ɗaya an samu umumi daga zara an ce al'adar nan ta fassara wannan abu to wannan abin da ta fassara kuma sai mu ga to me ya hada to duk umumin sa gaba ɗaya duk gaba ɗaya ya shiga cikin wannan al'amarin na'am saboda ka al'ada ita aikin ta ta fara fassara mana me mahzufin nan da aka shafe hurma alaikum ummahatukum to istimta'i kenan bi ummahatukum an haramta muku jin daɗi da iyayenku shine abin da aka shafe shi al'ada ita ta kawo mana wannan to jin ta kawo mana wannan abun kuwa to shi ta nuna mana kenan ashe cewa duk anwa'u istimta'i ake magana kada a zancen cewa istimta'in nan lalle ko sai ta ko wani guda ɗaya a ɗauke wani ɗaya daga ciki in ba haka ban aka rinjayar da guda ɗaya aka ce ai kaza ake nufi to kenan yaya aka kasancewa kaza ne da mai karin jayar da shi ka kenan an samu abu an rinjayar da shi amma bai gayar muraje ba wani dalilin da yasa za ka rinjayar da abu kuma ka rinjayar da shi in ka ce a yanzu za'in nan kawai da ake magana ana magana taɓi ne kawai to me yasa ka ce taɓi ne kawai ai babu wani dalili to shine magana to shi sa kawai sai a ce umumi umumi ake magana
wa in khala me ya ummu ma yuqaddiru in hala na'am idan kuma ya zama cewa al'ada ta wofinta ba a samu al'ada ta ayyana wannan mahazufin ba a na'am wannan al'ada ce ta ayyana mahazufin ko na'am to idan ya zama al'ada ta zo bata ayyana mahazufin da ake nufi ba ya ummu ma yuqaddiru to in haka ne wasu suka ce sai a a a ma yi kaddaru kenan ko abinda ake kaddarawa ma me yake magana
yuqaddiru yi kaddaru ya kamata a ce ya kamata ya zama yi kaddaru na'am Mm. ya umu ma yi kaddaru eh sai ya zama ya gama ma yi kaddaru duk abin da ake kaddarawa sai ya zama da cewa ya gama shi sai a ce to tun da haka ne me za a zo a kaddara a wajen in aka kaddara wannan abin da yake wajen sai a ce to shi ma wannan abin da aka kaddara din tunda al'ada ba ta zo ta yi ba a kaga sai dai yanzu ka kaddara da kanka kenan ko na'am to idan aka kaddara saboda wata wani abu to dai sai a ce to umumin wannan abu kamar yanzu da a ce istimta'in nan a ce ba al'ada ce ta ta kaddara shi ba a ce kaddara shi aka yi to sai a ce umumul istimta'in shi ma ake ne an gane ko yawa na'am li nafi bil ijmal ba zai zama urfi ba na'am zai zama urfi ba shi ma ya zama urfin shi ma a ƙarƙashin urfin yake kamar reshe ne na urfin yauwa ya zama da cewa shi ya kauce daga urfi dama abin da ake magana shi za a naɗin ya kauce ya ce maka urfin kawai sai ya ce maka umumu mahzufi yauwa ya zama umumi ne na mahzufi amma wanda za a kiransa idan urfin al'ada ta shirya sai a ce masa urfin amma a nan wajen kaga sai dai fada cikin umumu mahzufin ɗin dai kawai na'am yauwa tunda ba al'ada ce ta shafi ba eh shi za a dan kauce wacce magana da ya maka magana a ciki amma dalilin abin da za shi ma yake kiransa umuyo urfi saboda ai al'ada ce ba ta arrafa shi ba ai na'am kaga dai duk da haka dai an dangana shi zuwa al'adar da yake na'am yauwa to shi sa yake magana da wannan nan li nafi bil ijmal Mhm.
ila yuzammiru na'am na'am ma yuqaddiru li nafi bil ijmal eh sai a- a- a gama ma yau kaddara abin da ake ake ake gwargwada shi ne na fiye ijmala saboda korewansa ijimali wato ma'ana sai ya zama na cewa wannan abin da za a zo da shi shine a ce duk umumansa gabaki ɗaya abin da aka kaddara ɗin duk gaba ɗaya shi ake nufi domin ba a ce shi ake nufi ba to zai bayi zuwa cewa wani ya ce wancan ake nufi wani ya ce wancan ake nufi in aka samu haka kuma ba mu raju me sunansa mutumadi kenan to shi sa ya ce saboda a kore ijmali sai a ce duk gaba ɗaya umumin abin ne kawai
ila ya zammiru kila kuwa yi lamiru kadirar larura ce kila kuwa aka ce sai a ɓoye gwargwadon abin da yake na larura ɗin sai a ɓoye shi a ce shi kaɗai ake nufi sai a ce abin da aka ɓoye a wajen menene abin da aka ɓoye a wajen sai a ce to shi kaɗai wannan abin ake nufi misali ina misali na'am kadirar darurati na kama fi hurrumata alaikumul maitatu kamar yadda misali aka ce an haramta almaitatu mushi alaikum gare ku na fa'an na fa an amma mace Na'am.
mu sai muka ce to ai abin da ya fi umumi shine a ce an an gama amfani a ce abin da ake nufi a nan wajen hurumar alaikum da mai tutu nan ai na fa'al ne amfani da mushi shine ya fi umumi wasu kuma suka ce a hurumar alaikum da mai tutu a akalul mai tutu ne aka shafe cin mushi shine aka shafe wato kenan kaga bayan wannan abun in ba ci ba a wajen su za a iya yin wani abu kenan na amfani da shi misali ka haka fatarsa watakila za a yi wani abu ko makamancin da irin waɗannan abubuwan to muka sai muka ce a amfani ne da mushan shi ne ba za a yi ba to kaga wannan ai ya fi umumi akan wancan domin shi wancan da ya faɗa kaga ya ya faɗi wani abu ne kenan ya kuma shafe wani abu cewa amfanin ba amfani ce gaba ɗaya ba ci ya ce to in ba wani ci bane ba in wani abu ne wanda za a amfana da shi ba kaga shi nan cewa ba a haramta ba kenan to in haka ne shi wancan wanda ya ce ba a haramta din ba da wani dalili ya ya fitar da shi a haka an rinjaye da wani abu kenan bigar muraji kenan to shi sa kawai sai a ce kawai amfani mu a wajen mu na fan amma kawai ya gama duk wani amfani kawai kaga nan wajen ai al'ada in aka ce mushi ai babu wani abu da aka ce an haramta maka mushi ai al'ada za ta kawo abubuwa da dama anan to shi sa aka ce al'ada ba ta kawo wani abu kwaya ɗaya ta ta ce kaza bane wani zai iya cewa cin ne ake amfani da shi wani zai iya cewa a ba cin ne ake magana ba ana magana da zancen cewa kai nau'in wani amfani da shi kamar misali a fatarsa in ka cire ta za ka iya zuwa ka je kai wani abu da ita kuma kamar irin waɗannan abubuwa to kaga dai duk amfani ne To, amma in ka gama aka ce amfani kaga ya hada komai har cin ma yana ciki to sai ya zama ya fi umumi kenan
na'am wa salisul aqliyu mun gama da zancen a umumi urfi kuma yanzu kuma za mu koma umumi a kali wanda dama su ne nau'in umumi gaba ɗaya guda uku eh wannan shine na uku shine al'aqali na'am shine umumi a kali kuma na'am jasil hukum shi ya zo ne da hukumi a cikin hukunci me li illatin ai saboda umumi illatin ne saboda Ah.
gama wannan na illa ila al-qiyasi fanni ai ka dangana wannan zuwa kiyasi shi wannan ah, umumi na akali shine ake kira galiban ya fi zuwa bangaren kiyasi idan aka zo hukunci ne gaba ɗaya sai aka ce umumin nan- hukuncin nan gaba ɗayansa an yi wa wani abu gaba ɗayansa to saboda me isa ya zo aka ce komai da komai an masa irin wannan hukuncin saboda me saboda umumin illacin so illa ka gama wannan abu shi za a ce galibin ya fi zuwa kiyasi matsalan idan muka zo dama rukunan kiyasi wajen guda biyar ne abinda za ka yi wa kiyasin abinda za ka yi kiyasin a kansa sannan hukunci sannan illa sannan hukun abinda za ka kiyasta shi wannan ɗin a kansa sannan illarsa shi ma misali ka ce giya ka ce giyan nan kuma ka ce hukuncinta haramun ne sannan kuma ila yau ka ce mai dalilin da ka ce haramun ce ka ce saboda illata saboda tana tana sa mai sanya maye kaga abubuwa guda uku kenan suna giya tana sa maye hukuncin ta haramun to sai ka zo kana son kai kiyasi kaga akwai abin da zaka kiyasa akan giya abin da sa akan me sa zaka kiyasa shi saboda me saboda yana sa illa kaga shi ma ga ga shi jinsin sa ga kuma illar kagan haka ne ya zama menene ya zama shi ma tunda yana da illa hukuncin sa ya zama me ya zama giya da shi sa hagar kuna sai suka zama guda biyar shi abin da za a kinsa a kai ɗan sannan ha'ila yau hukuncinsa sannan illarsa sannan abin da shi kuma za ka zo ka kinsa a kan nasa sannan kuma hukuncinsa in haka ne sai ka shi ma ka masa illa sai ya zama umumin illarsa gaba da kiya illarsa maye hukuncinta haramu nabizi hukuncinsa a yi illarsa ya sanya maye shi ma hukuncinsa ya zama biyan shi ya zama haramun shi ma na'am saboda ka ka kiyasa waɗannan abubuwan a kansu idan aka samu waɗannan abubuwan shine da aka samu damar kiyasa to duk lokacin da ka zo ka samu irin waɗannan abubuwa galiban za ka ga umumu illatin tunan umumu hukuncin tunan yana son zamowa ne saboda umumu illatin ai abin da yasa aka ce wa nabizi haramu na'am ai saboda menene saboda illa kamar yadda wacce take da illa haka wannan take da illa to haka za ka ce sa haka umumu illatin umumu illatin duk abin da yake na da wannan illar haramun ne ko menene haka umumu illatin ta kawo menene umumu hukumin kenan to shine abin da yake magana a cikin waɗannan abubuwa
Na'am. Na'am.
isa ce ka dangana wannan abin zuwa kiyasi galiban a kiyasi an fi an fi zuwa da shi wannan akali din Wanni.
ka dangana farmi ila kiyasi
Na'am ko. Na'am. Kazaka fi mafu'uli.
haka nan a cikin maf'ul fi'ilin manfiyin Na'am.
a cikin maf'ul na fi'ili manfiyin fi'ili ne abin korewa yau fi'ili ne ka zo ka kore shi to maf'ulin nasa tunda ba kawo shi ba ya zama mahzufi to an samu umumi a maf'ulin duk maf'ulin gaba ɗayansa ya shiga ciki ka zo da fi'ili ka kore shi to maf'ulin nasa ya shige ciki ina misali Mako.
shi dukkanin mafuli ko ga wanda yake cikin mafula gaba ɗaya sai ya ko
Na'am. Na'am kila.
kala kala akalto Na'am.
kamar misali kace la akalto ati ba adal halifi Na'am.
wanda ta zo bayan rantsuwa mutum ne yace wallahi la akalto Na'am.
wallahi ba zan ci ba to ya kawo mafulin anan aka ga ya shafe shi ko to duk nau'ul makula to yanzu kowane irin abu ya ce ai kare umumin kaga mafuli kenan dama ya la akalto an sai shafe mafulin ko to tun da ya shafa mafulin ya ce wallahi ba zan ci ba to tun da ya ce wallahi ba zan ci ba to ko menene a rayuwar sai ci yanzu ya yi kafara sai ya yi kafara sai ya yi kari kowane irin abu ne saboda ya shafa mafulin to wannan kuma kore fi'ilin da ya yi to ya haɗa duk gaba ɗaya mafulin kowane irin mafulin shi ne abin da yake nufi Fahimtu hu.
karansa Bi kulle ma ma'kulin.
da duk abin da yake abinci ne kowane irin abu ne ya shiga ciki Na'am. Fahim ya kun sarraha to idan shi mutumin nan sai ya zama ya bayyana bil mafu'uli.
da mafuli fa Haza da sha'an.
sai ya ƙara mafulin amma sai ya ƙara shay'an sai ce wallahi la akaltu shay'an
Wala wa wallahi la akaltu mafu'uta.
shay'an ba zan ci komai ba ai ya gama fulin biyun ko amma fulin biyun anan wajen sai ake ganin ai shi ma kaman umumi ne domin shehu ai ya hada komai da komai kowane irin abu ne haka kamar magana sa babu manci kenan da wancan ko to amma mu anan wajen sai muka ce masa a'a anan wajen niyya tana da fa'ida Wala wa mafu'uta.
sai yace ya ni ya ci wani abinci banke sai yace shay'an nan da yake nufi tuwo yake nufi da shay'an to yanzu mu a wajen mu sai mu ce a zuciyarsa idan dai ya nufin wannan shay'an din yana nufin shay'an ne yake nufi na- daga tuwo to shi kenan yanzu ya ci shinkafa ko ya ci wani abu to bai kare ba Fahim da nan zuci- nan nan niyya sai masa fa'ida kenan a wajen mu dama cikin wajen mu da muke magana ai mun ce akan itibarin niyya da al'ada ai mun faɗa a can karatun mu na asali ko mun yi tabarar kasudu ana itibaran nan na nufi kuma ana nufi itibaran din ah, wannan ko Eh, urfi al'ada shi ma wannan duk duk ana itibaran Eh, Fa inda na- sannan kuma haka haka na abin da ya shafi harkar makasid a shari'a ma aka duba kamar misali mutum ya ce wallahi ba ba zan yi alula ba yanzu idan duk gaba ɗaya ya alula sai ya bar nan an mulansa kwaya ɗaya bai wanke ba an shi kenan bai alula ba idan yana nufin alula a shari'a kenan na'am amma idan yace yana nufin alula a luga to shi kuma ko nan din kawai ya wanke alula ce eh
kaga yayi kari so da haka sai an tambaye shi lugawi alula kake nufi ko shar'i kake nufi idan shari'a yake nufi idan ya bar ya bar lama ko danya take ai ba za ka iya sallah da ita ba to ba alula bace idan kuma yace luga yake nufi to shi kuma idan ya wanke hannunsa ko amula ya wanke yayi alula a luga shi kuma yayi kari kaga mun yi magana wannan sannan kasudu nufi kace wallahi ba zan yi awo an zo ana turo ne ya ka zo ka tare ka ce wallahi ba zan yi awon nan ba daga baya kuma sai ka zo aka kabalayi kace me za ya ce a dama ina nufin saboda na ga turo ne da ake da shi ta ba zan yi ba wannan niyya ce masa fa'ida in yi- in yi wannan bai kari ba to dai irin wannan abubuwan da muka faɗa duk dai da kuma wanda al'ada ma ita ma za ta iya yi a Fahim da na.
misali yake ba zan yake wallahi ba zan hawa dabba ba sai a duba a gani yanzu al'ada mai ake nufi da dabba na'am
dabba dai kullum ya dubba al'arli ko me yake dindiki a ƙasa kawai dabba ce shine lokacin amma idan yace dabba sai a duba a gani al'ada ne ake cewa dabba a haka mu ko na anan garin ai akwai abin da kake cewa dabba akwai abin da baka ce masa dabba ko galiban kace dabban nan a za ka kamar watakila an fi duk da dai kowane abu dabba ne a hausa amma dai za ka galiban an ce dabbobin nan sai ka kamar awaki aka fi magana ko wani abu to dai irin wannan al'ada dai sai an duba ta an gani.
Yawan fa inda na a wajen mu dan fa'uhu kususa ta ta amfane shi hususan ake bance ita wannan niyyar da ya faɗa ta ki- ta amfane shi yanzu yana da ikon da zai wannan wa zu haqiqatin ma abocin hakika majazin majazi hal ya um yanzu ya gama yau kuma an zo ne ana magana ne akan cewa idan misali yanzu abu ne ya zo gashi yana da hakika ma'anarsa ta hakika gashi yana da ma'anarsa ta majazi to yanzu idan aka zo wannan abun ya hada in hukunci ne za a yi da hakika da majazin gaba daya ko ko a hakika kawai za a duba ba za a duba majazin ba
sam wal haqu wani daga cikin malaman suka ce a duba wanda su ne gairul jumhuri suka ce da hakika da majazi kawai duk za a duba wa'an suka suka ce gaskiya dai su ne jumhuri la a ila ya umar ba za ya gama hakika da majazi ba illa bi karin sun ake sai dai idan akwai wata alama wadda ta nuna cewa aya nan da aka zo ko kuma hadisin nan da ya zo ya nuna cewa gaba ɗaya za a iya haɗa da hakika nan da majazi don haka ne sai a haɗa sam wa sa'dahu kaga misali yace she- shaidu la tudam ba a tara ta sam manya manya ta malli ta hammulin shahadati duki nam gyara ne to man wannan duki da aka kira shi li ta hammulin shahadati da ɗaukan shaida
sam man
lami kawai za ka mai da wannan to to li ta hammulin shahadati duki to to wanda ya zama duk an kira shi littafin mulin shahararri ga ɗaukar shaida to duk wanda ya zama an ɗauke shi zuwa ya zo ya ɗauki shaida ne to a nan wajen baya daga cikin shuhada da aka yi magana can aya qur'ani take faɗa ya wallahi na amanu idza tadayantum bi dinin la ajrin musamman fakatubu wa la kutub bainakum katibun bil adl wa la yaba katibun an yaktuba kama Allah wallahu fa la yaktub wa liman allazi alayhi al haqq wa la takillaha rabbuhu wa la yabhasu shay'an da ake magana har zuwa can inda yake magana ya suke wa tashhud wa shahad menene wasu su وتجعل شيئين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين من من ترضون من الشهداء أن تذل بإحداهما وتذكر إحداهما الآخرى yace wala ya ba shuhada wa idza ma du ku ce wala ya ba shuhada wa idza ma du din da aka yi magana kada shaidu su ki idan aka kira su to a nan wajen magana da ake magana ana magana shaidu ne dama shaidu kala biyu akwai shaida wanda zai je ne ta hammuli idan za ka yi mu'amala ka kirawo shi ya zo ya zama shaida a kan mu'amalan nan akwai shaida shi ne shaharar ta hammuli an gane akwai shaida kuma ta ada'i wadda ita kuma yau an kai ka kara m- m- mutumin nan a ko ka kai kara mutumin nan lokacin da aka yi matsalar nan yana nan ka je ka kai shi ya bada ya je ya bada shaida to ita ake magana a nan to tunda ita ake magana ƙurari cewa ya kada wanda ya shaida abu yana nan aka kirawo shi ki zuwa ya bayar to ita ce hakika kenan waccan kuma shaida da muke magana muna magana ta zuwa ta hamula shaida in za a yi mu'amala a kira mutum ya zai bada shaida a nan wajen ana magana shaida ce kenan majazi kenan ake magana to tunda ana magana da hakika da majazi wasu sai suka tafi a bisa cewa tunda hakika ake magana to hakikan nan yanzu ita ce idan yanzu ka san mu'amala a shar'ance aka zo aka kira ka je ka bada shaida ba kake ba dole ka je ka bada shaida domin ba haka ba haƙƙi zai saraya an gane ko sai dai an ce malamai can masu biyu sun faɗa sun ce sai dai idan haƙƙin ya zama ba zai saraya ba tare da shi ba wato a ce akwai wani wanda zai ba da shaida ko da shi bai ji ya bayar ba an ba shi kaɗai wani a cikin mu'amala to ya in wannan ba ba wanda ne amma in ba haka ba in dai haƙƙin zai saraya to wajibin sa ne dole ne ya ji ya bayar ta zama farla ayin ta tare daga farla kifaya da wannan lokaci to a magana da muke magana a nan wajen shine su gairar jamhuri sai suka faɗa suka ce wala ba shawada idan dubu din nan tunda an ce kada shaida ya ki idan an kira shi to da wannan shaidar na hakika da wacce ta majazin duk gaba ɗayan su ake nufi ya ummu ya haɗa hakika da majazi kenan wa suka suka ce a'a wanda su ne garar jamhuri a, su ne jamhuri kenan su kuma suka ce a'a hakika kawai ake magana To shi ne suke faɗa suke cewa to tunda haka ne kuwa su shaidu lasalinmu ba dama ka taro ta wanne malli ta amulin shahara jiki wanda duk aka kira shi zuwa ya ɗauki shaida kaga mu- majazi kenan nam to wannan ba ka hada shi a cikin wancan walaya ba shahada idan rubutu ba shahidin shahidin bihi majazu nam domin shi a wajensa shaida ne majazi ba hakika bane ko majazi kuma zai shiga cikin hakika ba fasma i ka ji wannan magana su a wajen su sai suka ce a su gairar majaz sai suka faɗa suka ce a to ai abin da za a abin da za a lura da shi shine ma ya ƙulu bi shine ai shi yanzu da ba dan wacin shaidar ba ta farko ta yaya za a samu ta biyun nan ai zuwan wancan din nan yazo za a yi mu'amala da shi yazo ya shaida a wajen nan ai shi yasa yanzu kuma idan zaka je ka bada wata rigima ta hada ku zaka je ka ce shaida ka ne ai shi saboda ya halarci wancan al'amarin ne shi yasa inda ba dan ya halarci ki ba ta yaya zaka yanzu ka zama wannan Na'am.
mutum da ku haka ne dole ya zama yana ci su maganar su suka faɗa kenan Ka gane ko na'am karan striking to haka na wannan mun gama da zancen hakika da majazi kenan hakika da majazi kaga idan an faɗe shi yalla zai ummu ko ba zai koma ba kaga an yanzu jumhur ne sun ce ba zai koma ba hakika za a duba kenan Na'am.
na'am to haka na istiraki kuma yau sai aka zo abu ne ya zama yana da ma'ana guda biyu ka gane ko Na'am.
to bayan ma'ana yin nan To idan aka zo yanzu abin nan yana da ma'ana guda biyu to di ya hada ma'anonin nan ko ko bai hada ba an gane ko na'am ya haɗa ma'anonin nan ko ku awa guda ɗaya ya ɗauka to shi ne abin da za mu yi magana yanzu akai wanti fada lakin wanda take faɗa lafi kurhin na'am ko ruwan sakin kilasta bi dalaka ya zo inda aka ce laɗa laƙa babu saki fi igilaki a cikin igilaki wannan magana ta zo da shafi'i da shafi'i shi imamu shafi'i ya faɗa ya ce ma'anar idan mutumin da yanzu aka zo aka ce lalace shi aka ce masa saki matarka to idan ya sake ta ba ta saku ba tunda an tsare shi da kan saka ne takobi aka ce in baka saki matarka ba sai an yanke maka to in ya sake ta yanzu ba ta saku ba duk dai malaman fiqh sun ce dole sai dai ya in bai san tauriya bane yayi amma in ya san tauriya zai dan rike babbar rigarsa daga ciki ana cewa ka sake ta sai ya dan saki rigar sai ya ce na sake ta to in ko fa ka san wannan tauriyar baka yi ba to mata za su malamai abinda malaman biyu suka ce kenan to ala'ayi halin dai abinda ake magana cewa la zala- la dalaka fil ijlaqi ma'anar al-ijlaqu al-ikrahu shi lissa shi ma mushafi abinda ya faɗa kenan shi abinda ya fassara kenan sai yace abinda ake nufi duk mutumin da aka tace sakin sa bai ba wa bil junun al-hanafi shi ko imamu abu hanifa sai yace ai al-ijlaqu din nan ai ma'anar al-ijlaqu ma har ila yau tana da ma'anar al-junun Na'am.
hauka na'am an gane ko sai ta ce to ai aljila kuma ma'anar sa aljununu to ya za ka ɗauki fassara kwaya ɗaya kuma kai hukunci da ita in kai haka karin jaya da ita wannan igila ƙurin kace ikirahu ne to menene hujjarka karin jaya da abkinan bigirin muraji na'am na'am a gane Na'am.
to sai aka ce wa rudda wa rudda sai shi ma aka yi masa raddi abu hanifan bil bil umum umumi da umumi ibe zai domin ya zo shi umumin sai aka ce to shikenan tunda ma'anar abin nan al-ijlaku ma'anarsa al-ikrahu ma'anarsa kuma al-junun to duk gaba ɗayan sa an dauke su gaba ɗaya yanzu da mahaukacin to wanda aka tilansa duk sake su bai yi ba in aka tilance su ba shikenan ba ai an samu umumi kenan Mm.
mu sai muka ce maza mu malikiya mu mun dauki wannan abu duk gaba ɗayan magana ma'anarsa al-ijlaku da al-ikrahu ma duk gaba ɗayan su mun dauke shi akan waɗannan abubuwa na'am na'am ai sha'idun fi jinsihi ai shi abin ya zama madayanci ne a cikin jinsin sa ya zama duk gaba daya Baka- kowane ya dauka na'am to wa qabilul idlaq idlaqa na'am eh warud bil umumi mun- mun gama da wancan magana na'am warud bil umumi izi an na'am yi rajin ne da umumi izi fi domin umumi ya zo a cikin wannan to shikenan to yanzu kuma za mu shiga cikin kashi na takwas daga cikin waɗannan abubuwan da muka rasa murajahatin nan wanda suke sa taulihu dilalati wanda suke sa izhari nan shine wannan wanda za mu karanta yanzu na takwas nan
to na'am qabilul idlaq bi taqyidi na'am shi ma idlaki ana masa muqabala ta gaidi kasan mun faɗi guda bakwai ne wanda akan umumi muka tsaya muka yi. wannan bayanin yanzu umumi muka gama umumi da hususi shi muka gama yanzu to kuma mun kuma koma karatun mu a cikin cewa abubuwan nan guda takwas ne wanda suke rinjayar da abu ma'ana guda ɗaya ta koma ta sa lafazin da ya zama zahiri maimakon da can akwai ijimali a ciki zai iya nan zai iya nan amma yanzu an riga an rinjayar da fuska ɗaya saboda wanda biyu na'am wannan dalilan su ne muka faɗe su wanda wannan yana ɗaya daga ciki shi ne takwas ne na'am shi ne ce kai- ka fuskanci al'ilaka bi ta kayyidin ta kayyidi na'am amma wani mutlaqul aslu shi inda aka ce wannan abun mutlaqi ne to shine asali bila tarjidin ba hukunto a cikin waɗannan na'am to menene itlaqi ne itlaqi din nan yace shine shayon abin da yake madaidaici bi jinsi na'am a cikin jinsin sa a ce wannan abu gaba ɗaya komai yake nufi Na'am.
to shine itlaqi kenan wal hanafi Hanafi?
idlaqun
Abu Hanifa idlaqur itlaqu raqabatin ya yi itlaƙin raƙaba na'am bi zai ayyatin iya tintin tafi bi ayatin kenan go na'am bi ayatin da aya tafi da take zuwa kafaratul aymani a wajen bangaren kafara ta rantsuwa ai fi kafara ta laimani ne a na'am cikin kafara ta rantsuwa wa zihari da zihari na'am shi a wajen sa Imam Abu Hanifa sai yace duk wata kafara da za a yi raqabatin din nan da ake magana sai yace dalla ya shirya alal ijzai al isuwa bil kufari da kafirai shi a wajen sa sai yace duk kafara da aka gaya mana na'am idan banda kwaya daya cewa ake auta harin raqabatin ba a ce mu'minatin ba kaga wajen wajen zancen rantsuwa cewa ake yi ka yanta ku yanga ta harin raqabatin kawai aka bada eh, can wajen ka fara zahari wanda zai ne zaharin min zaharin min min zaharin bata harir rakabatin aka ce sun mai udin jama'a kalu bata harir rakabatin din kamar an yi ta masa ko kaga shi ma rakabatin aka ce kaga guda biyu kenan a kafarar zahari ga kafarar ah, wannan rantsuwa ita harir rakabatin aka ce amma da aka zo wajen kafara ta kisa ita sai aka ce fata harir rakabatin mumina ce dalla ala al-ijza'i in gane ko sai daga shi a wajen sai ya ce to wannan abin ya shirya a bisa isuwa bil kufar da kafirai tunda ko ina rakabatar rakabatar aka ce to ai lakin duk inda ku yanga take dinnan ko kafira ce aka bar ta ita ba a kowane abu na'am shi a wajen sai ya ce na'am an gane ko na'am sai ya ce tunda wancan an yi dalaki duk wanda aka yi dalaki shikenan wancan ko wanda aka ce ai kaidi ta inda ta ta kafi ta ta kisan kai to shine kadai zai zama rakabatar mu'mina ce
dalla ala al-ijza'i bil kufar kama ya isa ya isa bil ya aljaza bi isa bil kufar da kafirai idh lam tuqayyidu fihi illan suka yi fihi ma domin ba ta kai ba a kaidi a cikin waɗannan guda biyu ba to tunda ba a kaidi ba a ce mu minajin ba to duk kowanne ka je ka kai ya isa عندنا mu a wajen mu قيد هات القتل ba kaido ha ka kaidin ta a cikin kisa نعم rima hauna ai ana nufin sa ne hauna anan ma tunda a can wajen an ce rakabatin mu'minatin a wajen kisa to a nan wajen ma ta muta wajen zihari din da ta wajen aimanu din ta wajen rantsuwa نعم duk akwai mu'minatin din nan shi ma yana nan نعم an gane ko Na'am.
duk sai a kayyade duk sai a ce duk akwai mu'minatin mu'minatin نعم kalu قالوا sai suka ce a wannan خلاف الأكل maluku ai ka zo mana da hilafar asali ka zo mana da sabanin asali to والتخطيط amma abu abu hanifa suka faɗa suka ce domin lafazi ya zo a mutlaki ka zo kai kaidin sa ka ce masa a kai kuma ga abin da yake nufi ai sabanin asali ne domin menene asali tsakanin kai da da- da- da islaki ai islaki ya shine asali ko tun da abu ya zo a kalli islaki sai me yasa ba kai masa kaidi a wannan ya zo a sabanin asali za ka zo sai suka ce a ba za su yi ta ba والتخصيص مع wannan kuma magana da muke magana ƙarashin karatu ne haka can mun yi magana can umumi muka yi magana tahsisi mun yi talaki muka yi magana taqayidi to sai yaga tahsisi da taqayidi abu ne waɗanda su kuma sun shafi babin da zamu yi na zancen mu'awwali na'am sai yace to su waɗannan abin zai jinkirta su sai a wancan babu zai zo ya bayani kaga dai yanzu umumi muka ta magana kuma anan ma itlaki muka ta magana to mai magana kaidi mai magana tahsisi abin da yasa ya taka tahsisi ya ce zai kai su a wancan babin na mu'awwali shi yasa ya ce wa tahsisu ma ta kayyidin kaga tahsisi ga da kaidi في فصل ya tabbata a cikin fasil tawilin نعم a cikin fasilin tawilin ya kawo da zai da ya afku da zai zo nan gaba na'am نعم ya na a kawo su الله يسلمك alhamdulillah alhamdulillah